إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ɗorinmu a markasa hada suna da jama'a wanda ke yanguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 25 ga wata na shawar hijira shekarar 443 wanda ya dace da 20 da biyarkin ga watan biyar 2022 yau sha Allah za mu ci gaba da darasi mu na mawaka sai mamali karen wallah ya zami darasi na 97 kuma ce gomiya tara da bakwai a cikin littafin wata ta imam al-zunan mafi a shi da yau kusan wata biyu ba kwana biyu rabanmu da darasi na wata ta imam za mu tashi assalatu ba'da subhi wal asali fi tawaf maganar yin sallah bayan asuba da bayan la'asar yin sallah ta da ake yi raka'a biyu bayan tawafi mun san muna cikin daidaita nan wata ta imam malik kuma mun san maganar hana sallah a bayan la'asar sai rana ta fada haka hana sallah bayan asuba sai rana ta hudu abin da yake tabbatacce a cikin cikin ta imam malik to kan wannan mas'ala ce yake magana kuma ya zo iso magana ita wa nafila kai raka'a biyu da ake yi ta ba nafila ba raka'a biyu da ake ta bayan tawafi ana iya yin su bayan da asar da bayan asuba ko kuwa shine yake so ka magana ana imam malik rahimahullah يوهارا تيوا حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القادي أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد ثلاثة سبع فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناق بذي الطوى فصلى ركعتين سنة الطواف وأن أبن yake so ya kawo na na yake cewa na fila daga raka'a biyu ta umar da ya yi abinda yake ba labari umar mun khattab annan wuta birbaita ma shi abdullahi bin abdulkari ya salla ya yi tawafi ta da umar mun khattab bayan sun kai wani tafin sun yi shi ne ba da salatar subh bayan sallar asuba فلما قضى عمر طوافه لوكتن ده عمر يا قاري طوافين شي نظر يديبا فلم ير الشمس طلعت بغبا انا هود ورانا تهودو با فركب يحو ابن هاوان شي حتى اناق بذتوا فصلى ركعتين سنة الطواف نعم الوقت nan bai ba sallar rana ta hudu ba kenan nan hujja ce ta sallah rushin sallah kenan bayan asuba in rana ta hudu to umar kenan bai sallah ba nan yadda zai tuwa wuri ne hanya ne hama tsakanin maka da madina yadda ji a can ne ma to kan yaga umar kin ya salla raka'a biyu ya a lokacin da yake kenan bayan ya bar wurin kenan da nisa ma tafa ya salla raka'a biyu da tawafi dan ya yi ta ba kenan a wannan lokaci wannan abin da yake so ka ana kenan sai ruwaya ta gabata haddathana وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع يتبنى رواية شعب الزبير المكي يا يا عبد الله بن عباس يا توافي بايا صلى العصر da ya tsawa fi bai gaba ya salla sun ma ya dukkanin hujjara da uwe shi da gidan shi bayan tsawafi ta ce fada adalin masu na san ba abin da ya gida ya yi ko bai yi ba amma na ga ya yi tawafi bayan sallah ta da asar amma ban ga ba ya yi sallah raka a biyu a wani lokaci bayan sallah gidan shi ya shiga kuma ba san ba abin da ya gida ya yi ko bai yi ba amma da anan bai yi ta ba bayan wannan kan tare da bai da bayan kusan ƙarshen karatun insha Allah wa haddathani an malik an abi zubair al-makki annahu qala لقد رأيت العبيد يخلو بعد ثلاثة الصبح وبعد ثلاثة العصر ما طف به أحد قال مالك من طاف بالبيت بعد أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب قال وإن أخرهما حتى يسلل المغرب فلا بأس بذلك abinda yake wannan ruwaya cewa abu zubair almaki ke cewa laƙadar rayatul bayt ya kulu ba da zata subi ko ba da zata asar ina ga ɗaki mana ka'aba tana wafinta mana babu mutane a cikin ka'aba bayan asuba da bayan asar babu tawafi mai ba mutane a wurin kenan dan rishin gudun ko rishin wannan raka biyu da ake yi bayan sallah kasi da abin lokaci haka ya ce ya ga kai wurin da ba samun taro wannan bayani da karkashin wannan bayani su gabata kuma ga magantar imam malik kenan fikimin imam malik kan wannan matsala ta raka'a biyu da ake ta bayan tawafi قال مالك ومن طاف بالبيت بعد اسبوعين وندا yayi tawafi na Ka'aba iya cikin kewayen shi bakwai shi usbu'i cikin kewaye bakwai da yake yi iya ciki sun mafi mata sala sata sube sai aka tara sallar asuba ana cikin tawafi lokacin sallar asuba ne ko sallar da aka ko asuba da duwan aka kaga wannan lokatayya ne wanda yake aka fi malikiya ba a nafila kansu kuma yanzu yake so ka magana akan mas'ala ta tawaf kai wani tawafin ka kai kana ciki ne aka tara sallar asuba ko sallar ta la'asa akan wannan in tawakana gare ka ga cikin imam malik in malik yake tafa innahu yusalli ma'a imam kayan ko hudu ko biyar aka tada ya kama sallah ya ce za ka yi sallah tare da neman amma nawa kai za ka yi sallah kai da neman ta suma ya bini alamata kuma ya ka zo ka gina biyar kai da ka fi sallah asuba ko sallah magarba an kare kina ya ka tashi ka ci ka yi ciko akan abin da ka tsaya hatta yukumilu sub'an haka cika tawafin ka bakwai kenan kuma nawa kai ɗaya kai bi kai kudu shi kenan an ka zo za ka yi ciko a kan abin da za ka gina a kan abin da kai can baya shi ne abin da yake wannan magana ya ce sun malayu salli hatta ta tsalu a shams a wuta ba malaka ce ramallah idan kai wannan sallar ta asuba kana tawafi aka tada sallar asuba ko al'asar za ka biyu su a yi wannan sallar a ƙare ka yi gini a kan abin da kai in ka ƙare ba za ka yi sallah ba har sai rana ta hudu in sallar asuba ce au ta garuba ko rana ta hada in la'asar ce tukwan za ka yi wannan raka'a biyu ta tsawata قال إمام مالك يتوى وإن أخرهما حتى يسلي المغرب أي ما كان يتوى كبسلة bayan rana ta hada kai ko to ce ko da rana ta hada idan ka jinkirta wannan sallah ta ka bayan rana ta hada ba ka yi bona raka a gidan tawarfi sai ka jinkirta sai da ka sallaci magariba malaka ce fala ba san zalik babu laifi wannan cikin imam malik kenan amma kan manta cikin karatun na aloji kawo ruwa ya dantatta wanda ita hujja wajen manya malamai kan mas'alar ka'aba ba ta da waɗannan kanki na nafila bayan waɗannan salloli har ma malamai da dama na sunna akan hujjoji suna ga ba maganar bayan da asar ba ko bayan asuba wanda wannan ko a malaki akwai salloli da ake yi bayan su in ta kama ko a hudowar rana ruwayar da nan kanka cewa ya bunu abu da munafi la tamanu ma har tsafi hadal bait usalli ayta sa'atin bid'a wa anha wannan ruwa makaranta ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fami da abu da munafi mana wanda shi kula da da Ka'aba yace kan ku hana duk wanda ya zo a wannan daki a kowane lokaci dare ne ko rana ne duk lokacin da ya zo ya yi tawafin wannan ɗakin ka kwanin sallar raka ne kaga wannan duka ya yanke mana wannan fahimta wannan maganganu da makaranta na hana yi bayan kaza bayan kaza annabi ya yanke ta wancan ruwaya kuma hadisi ne marfu'i kuma tabbataccen hadisi amma wannan abin da yake cikin malikiya da muke karantawa su a wajen cikin malikiya ba a yi to kuma tunda hadisi da ya zo kuma ya tabbata kina kaga ya yanke mana wahala da kai da kawowa ta Allah gafarta muku ba wanda shine kuma da mun jigo me bayani baya Imam Malik rahimahullah da shi sauran yan uwan sun tabbatar cewa ba duka ba abai bane ba da sunna Imam Malik ya tara ba duka abai gani ba akwai abin da bai gani ba zai hukunci da abin da ya samu hannun shi ko ya shi hajjar lokaci amma ya faɗi cewa inna ma ana bashar usibu wa khutu فانظروا في رأي فكل ما وافق كتاب السنة فخذوه وما غلب كتاب السنة فتركوه yace ni mutum ne kaman kowa ina daidai ina kuskure da abin da kuka ga ya daidai da qur'ani da sunna ku riki abin da kuka saba ma qur'ani ko sunna to ku aji shi kaga dai malaka ya huta kuma wannan abin da uzuri ne na malamai ba komi ba suka gani wanda kuma irin abin da irin masu kawo maganganun cewa aidin ɗaya ne sauƙi na na al'umma ka kama da kake so kamar na zama addinin zaɓi sanka zaɓi sanka za ka yi abin da ka dama kama da ɗaya ne wannan magana ce kuskure ne shi ne mamara da kan shekar cewa kamar in tafi ne da albar yake cewa mamara da yake magana masu cewa duk ɗaya ne an samu saɓani duwan da kam duk ɗaya ne yake cewa ƙaula ne wa mutadifani يكونان ثوابا يكونان ثوابا جميعا قال لا والله حتى يشرب الحق والصواب ما مالك يشوى يزم غنى بيو ساقان جونا كما أشي دك ديديني مالك يشوى لا ولا يشوى الله بيوا ورم أقوي ديدي da kuskure wadda take daidai za a bi wata takan gaskiya kaga wannan ya dauke ma cewa wai ra'ayi ne sai ka abin da kake so amma da kace ba baiwa na ta halal na ta haram kuma ubangiji nan guda ne annabin guda ne ubangiji guda ne kuma ta dade ne ba haka ba ne sai dai zama ka samu dogara ba kowa zai aiki da abin da yake shine mafi kari a wurin shi abin tsakanin ko tsakanin ka da Allah ba ra'ayi ba ina gaskiyar magana wani ya kaza ko hujjar shi ta haikari to wani ta haikari wannan shine amma a ce wajen ɗaya ne ba roka duk da kama ka kama daidai haka ba ka sakuwa baiwa a cikin daidai ne duk da kuma san awon malamai wani lokaci za ka malami ya hujja da hadisi mai rauni a wurin shi bai san da wannan wani kuma ka hadisin dai wani ya zo a wannan ruwa da wani dogara da ita gaskiya hadisin ba shi da inganci balle akan hujja akan shi ka ka ka zaka shi shi shi bai sani ba ka ga maka bai ba akwai abu da yawa da dalilai da malamai ke kan hujja za su yi wani madogara su kawo wani hukunci kan ruwa da inganta ba wani zai so ya ce a kuma da dalilin da ya ja maka wannan dalilin da da masabaka ta kawo hujja a kan shi dalili ne mai rauni to ya za a kawo hujja a kawo shari'a wani hukunci akan dalilin mara kari sai ga kenan ya kara wace mana ka zo da doka nan da na misali guda ne ba na misali guda ne a gaban mu duk wani bayani ya kare gaba daya ba a yi kaza da baka ji hadisi ta yanzu ya ce annabi ya ce duk lokacin da aka yi sallah dare ko rana wanda ake ka hana kowa ya sallah ya tafi sallah ka bi to amma kaga su anan shi malaka abin da ya samu dole ba yi kuma ya kawo daga gidan wancan wannan abin da yake wurin shi Allahu a'lam yanzu sai bayan wannan magana ta Imam Malik ta cikowa ka tsaya ka yi sallah wannan kuma ko a yanzu an san bawan sabani kana tawafin ka aka yi kiran sallah za ka tsira ka bi sallah an kare ka cikar ba magana kuma na matsala kan shi qala malikun wala ba'da an yatufa ar-rajulu tawafan wahida ba'da as-subh wa ba'da al-'asr la yazid 'ala subh wahid wa yu'akhiru rak'atayn hatta tatlu' ash-shams kama sana'a Umar bin Khattab ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك رحمه الله مالك Imam Malik yace akan wannan magana yace labas babu laihi an yi tufa rajul tawafin wahida babu laihi mutum ya tawafi tawafi guda بعد الصبح وبعد العصر bayan asuba tai ko ba kan mai kire tawafi guda ka tawafi ana tawafi bakwai kai raka'a biyu kuma ka saka ne sake wa kuma nan da ke tawafi guda ba iya dinke waye guda ba tawafi guda wanda kana iya tawafin ka kenan bayan la'asar amma bakwai zaka tsaya shi ne ke cewa zaka babu lahi ma marke nan mai sai kawo malik bai ki ba bai hana ba tawafi a bayan sallah ta asuba ko la'asar abinda shi maliki hana ake magana nafila raka'a biyu da ake bayan tawafi ita ce imam maliki ke magana yace kenan babu lahi wala ba sa in kufa rajul tawafin wanda babu lahi mutum ya tawafi tawafi guda mace kaman jumla guda ba da kiwe ɗaya ba bakwai da ake shi zama guda ana iya bayan asuba da bayan da asar amma lazidu ala subi'in wahid amma kai kara akan kewaye bakwai da ake yi yanzu bayan kewaye bakwai a baraka to tun da bayan asuba ne da bayan asar fikirin ma ma daga ba a wani raka abi a bayan su zai tawafin ya kare kai kara akan bakwai wa yuakhiru raka'atayn hatta tatlu'a ash-shamsu amma raka biyu da ake ta bayan tawafi su ne zai jinkirtar da yinsu sai ra'in da asuba ce ba zai baraka a biyu sai ba rana ta hudu idan kuma bayan in kuma kenan ta kamar da ulumul hada makanta a baya umar yayi sallah ya raka a biyu ka yayi tawafi ya ci gaba ya hauta shi ko bai ba kenan in ba asuba ne zai tawafi ya kare amma bai raka a biyu kamar da iran ta hudu kamar da umar yayi a hanyar ويؤخرهما بعد العصر iya magana nan da biyu ya koma ga raka'ata da ke wannan yana kuma zai jinkirta da raka'a biyu ta bayan tawafi da yayi tawafi bayan la'asar ba zai yi su ba hatta taghlubu shams sai rana ta fada zai raka'a biyu ta tawafi da ake inji imam malik ana gafarta malik yace fa idza gharabat shams idan rana ta fada sallahuma isha ranar ta fada in ya so bayan fada rana sai raka'a biyu ta tawafi da bai ba in ya so kai tsaye ba fada rana ya so wa in sha in ma kuma ya so a karakuma sai jinkirtas da wannan raka'a biyu ta tawafi hatta ya salli magarib sai ya salli magariba da ba asibi da babu laifi in yi haka in shi imam malik muna cikin zai fiye malam duk ta imam malam waɗanda wani bayanai dai cewa haka yake a wannan mazaba ko a wajen imam malam lamun bayani dai mas'ala ce mai sauƙi ƙarƙashin waccan ruwaya ta duk lokacin da aka zo a yi tsawafi kuma a yi sallah raka'a biyu su can magana madogara kan wancan hadisi suna ga hatta hudowar rana faɗa rana babu lokaci a ka'aba kan wancan ruwaya shi ne mahi ma don wajen ba na sakon gana amma faɗa rana hudowar rana su mai haɗa da lokacin kan sallah to amma ita salle ta bayan tawafi an ce ai ta sa a ci sama da suke cewa babu lokacin da ba a yi ba ta a jiwa rana ta hudu ta hudu ba a yi zama zai wahala ma za a cin kaba ka san hudowar faɗa rana iya da wahala ma zuwa a yanzu mutumin tawafi bai gane ba tukoi na gini ne kyau ga ka kare ka bin kai ayyar leka maka ko ka diba abu kaza ku balle balle ma lokacin gaskiya ya wala gaskiya to da mun ta gaskiya abin nan mai sauki Allah ka sauke shi ba wani kurci kan abin gurin tana da wata ruwa kana da dama duk lokacin da kare tawafinka gurin kai sallah raka'a biyu kashin wata ruwa da muka ambata kuma ta tabbata Allahu a'lam sai wada'ul bait magana ta ban kwana da Ka'aba shi ne bankwanan ɗaki bankwana da ake wa ka'aba a ji a yi bankwana an ƙare komi za a tafi gida a je a yi bankwana me yake ne bankwana akwai ruwa na tarbiyya cewa ku zamanto ƙarshen aikin gogobarku da maka zamanto daga ka'aba ne za ka bankwana da maka ginan ka'aba ce ƙarshen aikinka amma na tsawafinka shi nan bankwana yin tsawafi na bankwana sun san tsawafar wada kan wannan yan wani duka abin da muka ambata wannan bayan wannan hadisai da muka ambata kowane ya inganta zuwa ga waɗanda aka dangana zuwa gare su kowane ya inganta zuwa wanda aka dangana magana illa bayan da muka na magana hukunci abin da yake ci amma kowane abin da aka bari ya ruwa ta tabbata wani abin ya wakana ga umar ya wakana abdullahi bin abbas ya wakana ga shi abin da kenan malik da mun littafin shi ne ba matsala kan shi magana ta wada'ul bayt kenan ban kwana yace haddathani yahya an malik an nafi an abdullahi bin umar an umar bin khattab qala لا يصدر لا يصدرن لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت abin da ke wannan magana cewa abdullahi bin umar ke cewa umar bin khattab ya ce la yasduran ahadu min alhajj kad daya daga cikin alhazai ya huto ya bar makka حتى يطوف بالبيت حتى يأتي توافي نا كعبة نا دايك فإن آخر فإن آخر نسك الطواف أرشان أيكن كان مكة نزوى أيكن أيجي شين توافي نبان قوانا تونان جدا wannan magana ta ita umar bin khattab imam malik zai kawo hujja da ita amma ya san da ba ana nihi bane ba wani tawafi na ban kwana zai zama to cikin aikin haishi wanda da a magana gaba zahirin maganar akhirin nusu kenan aiki ne bici gaba idan makai tsawon ban kwana ba shi ba sai duka malamai an yarda cewa tawafi na ban kwana bai daga cikin ayyuka na haishi ko rukunne ko wajiban haishi bai daga ciki abu ne mai zaman kanshi tawafin ban kwana ko kana maka zaka wuta kabar maka ana so ka yi tawafin ka haka ba maka wannan ba sai ba alhaji ba ko mai ziyara ta umara duwan zai bar maka an su zama karshen kwankwanon shi da maka ya je ka'aba ya zuwa mai wuta shi ne kuma magana da haka kenan bai da a wani kalmar zahara magana aka ce karshen aiki kenan tawafi ya cikin aikin aikin haji alhali gaskiya bai daga cikin aiki na ayyuka na haji zaman kanshi to duk da imam malik rahimahu allah ya kawo na magana ta imam malik ta umar bin khattab ta cewa aiki karshen aiki tawafi na ka'aba sai malik ya cewa ita qala malikun fi qawli umar ibn khattab fa inna akhir an-nusuk at-tawaf bil bayt yace maganar umar da yace karshen aiki tawafi na ka'aba inna zalika fi ma nura wallahu a'lam kaji malamai adalci abu imam malik ce wannan magana ta umar ta ƙarshen aiki tawafi na Ka'aba yace wannan inda zalika wannan magana fi ma nura cikin abin da muke tsammani nura ura ma abin da nake tsammani a cikin abin da muke tsammani dalilin umar da ya kawo kawo wannan magana amma ce wallahi a alamu tsammani ne sai ce maka Allah shi ne muke sani amma mu a ganin me madogaran malik ka me madogaran umar da ya kawo tawafi na barin kaba karshen aiki ya ce mu abin da muke ga duk Allah shi ne muke sani muna ga liƙaunin lahi tabaraka wa ta'ala wa man yu'azzim sha'irar la fa innaha min taqwal qulub ثم محلها وقال ثم محلها إلى البيت العتيق فمحل الشاعر كلها انقضاؤها إلى البيت العتيق يتمنى هذا فقه أمر عنه فقال الله سبحانه وتعالى ذيك مكان شوا وند يجرم ما شاعر الله تأبونا الدين الله أبدا الله كوانا الدين شرعا تا أبو سنين لكش تو وند يجرم ما شاعر الله وانا الدين الله فإنها من تقوى القلوب زكاة ما أصبر على سبسكي كيه جعير الله تم يا مكان دكام دكام مكان الحديا أجي ثم هلوها إلا بيت الأتي عشان أبون أياتي محل كن حديا زوا قولنا لاكي دكتي to anan yace fa mahillu sha'ir kulliha da haka kenan wurin duka warware duka abubuwa da yace aikin addini ko aikin haji to wanka zawo da kare ta ila labid al za kai zuwa ga dakin Allah da dade kenan tunda aikin haji ka zo ko mara ka zo karshen karshen aikin ka shine Ka'aba iyan Umar ya hujja da wannan aya ne yake ce an kare komai kuma zamanto karshen aiki zamanto an yi ban kwana da Ka'aba shine magana Imam Malik ta shine ya fa in ta yi tsammani shine madogaran Umar amma ba shi ba ba wata magana za a kawo ha za a sa kafin wada na alaƙa da aikin iya cikin aiki na hajji da zama kanshi wanda zai zama to ka zo aiki ibada ka yi ban kwana da ɗakin Allah don shi ne mana abin da yake kawo madogarar ta umar kan wani magana haka imam malik ya tsammani Allah Allah shi mace amma tun da yadda karantar da kai da magabata suka yi ijtihadi ba da zahirin nasi ba ga dalilin kaza a gani na kaza ne iyayewa ya zamanto daidai ne iya zama da kuskure ne irin wanda suke cewa kana an samu sunna sai ya samu sunna karara ko take gashi da ka alaje ya je magana aiki da sunna to aiki da karara wannan ya kanta sana aiki da ijtihadi da wani nasi na qur'ani ko sunna su wani hukunci kanshi wallahi wala yanzu wannan magana dai ta bankwana sai kawo magana ta yace wa haddathani an malik an yahya bin sa'id anna umar bin khattab رد رجلا من مر الزهران لم يكن ودع البيت حتى ودع أنا أبدا كي رواية تيوى عمر بن الخطاب يا ميدا wani mutum daga marar zaharan marar zaharan wani wuri ne a hanyar makka zuwa daga makka zuwa madina kusan ce mil goma sha mil goma sha takwas tsakanin shi da daidai an bari dai makka to ina ka ce mil sha takwas da wajen kusan kinan 20 kilo 20 da wani abu aka mai zo mutum ko 30 ma haka yana abin ƙari ne to an ce wani bawan allah wani mutum ya kai maru zaharan umar mai tambaya biyu da mu kana ta koma to illa ita wannan ruwaya tana da rauni ta umar ya haka sanadin yana da rauni wanda aka hujja da shi a ce ya koma duk da cewa aka koma can tushe ma na ta wajen fikin malikiyar suna ga yan tahiyya ta yi nisa ba magana ko da musamman cewa yi ba magana ya koma sai ya yi tun da bai cikin aikin haji su ne idan da wannan ruwa da tana da rauni kenan ba za mu kan hujjar ita ba wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala man afada فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عدي أقاب البيت وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه أنا أبن أرض بن زبير كي تشوى أروى شين بابن هشام بن أروى ya ce man afad wanda ya tawafi na ifada bayan jiwa da yanka da aski ta ya tawafi na bayan arfa ya fi ifada yace duk wanda ya haka faqad qada Allahu hajjahu hajji shi ta cika Allah ya cika mai hajji shi dan annabi sallallahu alaihi ya cewa alhajju arfa ya arfa ya zo ka fice hajji shi ta kare fa innahu in lam yakun habasu shay fa huwa haqiqun an yakun akhir adiyat abul bait an har babu wani abu da ya hana ka kashi abin da ce in babu wani abu da ya samu hijabi ya hana ka to haƙƙi ne ana so zata ƙarshen bankwananka da ka'aba ka yi ɗawafi na ka'aba in ba abin da ya hana ka amma gadon suka zama ga maganar ke na kwanan maka yara da haji ta ƙare kuma kafin fata ta ƙare haji ta ƙare kuma ma wani abu ne daban mai zaman kanshi yin ɗawafin bankwana shi na abinda ya kasar ka na ƙarar magana in dai ka zama farka ƙari ce hajjinka ta ƙare allah ya cika maka hajjinka to amma in ba abin da ya hana ka ya tsare ka ka yi bankwana da ka'aba kuma shi ne magana ina abin da ke mai zaman kai shi amma bai da alaƙa ta aikin hajjinka a ci hajjin kaza ko yanka kaza ko kaza wani shi ba hajjin wata ba bai da alaƙa ko da zaman kan shi yake mun ce ma kowane mutum ba aikin hajji bai iya ganin makka zai bar makka ana so in zai fita iban kwana da ka'aba ya ce wa in haɓa sau shai au a da lahu in wani abu ya hana ka zuwa ka yi ban kwana au a da lahu wani abu da bai jiro maka ba damar tahiya zai misali iya yawa ka hudo kaya kamar za a sace an ka ce gaje ka wa zaka bar maka kayan an hudu kuyan fara ake doka ake doka ake doka da wancan wutar ko doka ku aji ko yanzu misali zaka je irin wata haka wata san haka wani lokaci mun je mun kare umara kuma delekin da aka ba mu ya kare kenan daga ka shiga hannun hannun soji hannun yanka mu ka kuma abinci mun muzo ga mu zamu amma muna tsoro a kayan mu je mun je zamu ban kwana sai jama'a a hanya da muka gudu biyu mu shiga nan mu shiga nan muka tsere ba amma ya bunce ta abinci muka tsero to kana garin an kace kaje tsawon kama ka zai muna kallo muka bar muka bar muka bar tsawon da ban kwana sai kaje a bakin har masu kama ka kaga nan wani abu ne kito wanda ya sa ya san da wani matsalolin ba wani matsala kurin kaje na kama ka tunda dai lafiya kare da aka ba an kai shi kalma abinci kaga baka ji ba tsere da wani sun dalilin da suke to baka to nan ba a ce ai dole ka ji ma ka ka zamana ya an fara zuwa tsawon kafin a baka zama baka jiran kullum sai ka magana kenan shine yace kenan wannan an wani abin kare ka wani abin gito maka yana ka faka daga faka daga Allah hajja wa Allah cika maka hajjinka hajjinka ta kare to karkashin wannan ruwa qala malik imam al-rahimahullah yace walau anna rajulan jahila an yakun akhiru ahdi tawaf bil bayt yake wani mutum ya jahilci wannan mas'alar ana so ka yi bankwana da tawafin ka'aba mutum bai sama da wani hukunci hatta sadar sai da ya huto daga maka yawa a cikin kar ko a hanyar ta kai kayi da mun kwanar kayi rufin shi wani har na kafi ma a hana kafi ma su kuma kan hanya balle ta yi ake ta jama'a malikistu wannan lam'ara alai shi'a ban gaba wani laifi a wajen shi zai yi laifi kaza ko da kaza kwace dole a ita ba wani abu daban wanda ya ce ko ya yanka ya fi ya kaza dan ya bar haka a ta ce ta lamma ara alai shi'a mana ban ga wani abu da ya hau shi ba daban shi ke ce na alai shi'a illa an yakuna qariban fa yarji sai dai in kusa ne in kusa ne fa yarji wannan ya dawo daga wuta da yawa ya koma kan ba wuta ba in zai iya koma wannan sai ya komo ya yi tawafin shi kuma ya ce faɗin bilbe da ya tawafin shi na ka'aba su mai sarif isa ka kada a fada sai ya tawafin shi na bankwana kuma sai ta hiyar inda ya kafin bankwana sai ta shi kirin ya yi kirin tawafin fada har shi ta ƙari kun sai shi kirin bayanin da mana magana mutumin da ya kafin tawafin fada ya ƙari zai ta gida bisa ne ba ya kama hanya ko wani shi da matana bai ba ba ta dole ya koma ana ne wurin kun kusa ne ba tsira mai balaguran ya koma ya koma ka abin da kwana tukon yi hutu shi ne anan abin da yake fikir su imam malik a rayu wannan shi ne ƙarshen magana ta tawafin bankwana nan da a jumlace ban malik ya mana babi na tawafin bankwana kuma duk bayan da makaranta dai tawafin bankwana iya daga da wata sunna da aka ɗora wanda ya je makka wanda yake cikin maka kai ya wuta daga cikin ka'ab daga makka ka yi bankwana da ka'aba shi ne mun magana amma bai da alaƙa da aikin ka na aji ko umara tawafin bankwana zaman kanshi amma hajji ta ƙare ko umara ta kare daga abin da aka ya kare wannan dan kamar tsawon kwana bai da alaƙa da ake hajjinka ko umararka balle a ɗora maka maganar yanka illa abu zamani abin da ke wakana a yanzu akan zo a ce ku je ku yi tsawon kwana za ku zo gida to karka hirka zo ne a jima kun sai su ce ku aka awa kaza ku aka jima kaza sai kun sake ya ɓaci ranar da hukunci kan abinci tun da jiran mota kake ya kai ya jira ka zuka zuka nan zaka yi ko muka duk zama da kuma ci kai kana zaman jiran karni ba abin da ka shiga a a kurin jira ne kake kanta zukur kenan kana daki kana waje kana kuna barcin kai tun da zaman jira kake aikin na ƙarin su abin da kaje kaje kai kuna abin ba hannun ka dake na abin hawa kenan wannan zaman jira kake dan kayan awa kaza awa kaza bai bata maka abu da kwana ka je ka yi wanzu abu gabanin ka zaki sai jami'ar tawaf zai magana akan wasu ababe da suke da alaƙa da tawafi na ka'aba nan kenan bai kayyade ba mas'ala guda a cikin tawafi zaka mas'aloli wanda suke da alaƙa da tawafi حدثني يحيى عن مالك عن عبد الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أني أشتكي فقال أوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت راكبة فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور abin da yake wannan ruwa ta zainab bint ummu salama ta samu labarin daga babat ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta zainab kuma an ce tana cikin tana cikin wata agola tana matsayin da gina na aka rene ta ganin ɗayar abu salama ce to take ba labarin ummu salama take ba ta labari ita ummu salama ulmu mu ne ke na matan sallallahu salama qalat ta cewa take ga mun zainab shakautu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam nayi jaji wajen matan sallallahu salama na ga mai anni ashtaki ban lahiya na ce yawa kana an ƙare aikin hajji za a zo gida ana tsawafi da ban kwana asalin magana ke ana abin ya taso ana abin kisa tauka da tawa annan mijajin cewa ina shi take ƙar sai ce mata tufi min murayin nas ki yi tawafi daga bayan mutane wa an taraki ba kina sama nan me magana a ai da su asali zama da ruwa ce asali can da mata suna tawafi gehen maza ba ta kula da yanzu wani abu ne wa bai arabuwa amma asali a gehe suna bin gehe to zuna ce ta yi a bayan mutane irin sallah gaba da na ce kenan in ana sallah an shiga sallah ita ta koma daga bayan mutane ta hau abin hawanta akan abin hawa in yi su ta yi tsawafinta a cikin nutsuwa nan mai mamar kawar magana wannan zai da hukumcin yin tawafi a sama inda ba ka ba da darura babu laifi ka yi tawafi a sama nan malik ba baza karnu akwai masu fikihun cewa a yo idan ka yi tawafi a sama ko ne doke ka ai ba kai ba kai tawafin wannan wanda ne shi tawafin tun ba kai kai ba in raƙumi ne shi tawafi tun wata abu ne na falsafa abin na fahimta ka take rawa akwai masu nuna a cikin malamai kuma cewa ba a kafa fi wani bai daukar kurin ba kai ba dole ya kai da kan an ga gawa abin hawa duk wanda ba da annabi ba za ka san za ka shi ya tsawo sama saboda ya sun yawa sai su ce su ce an ce ai mun zalla darura ce dan kaza kaza ne amma da ba annabi zalla ya yi tsawafi a saman dabba da shi da mutane su gane shi tambaya tambaya kuma ta kuma na hannun shi lahiya ne ta mace kenan ba sai imam ba ko mace ko wani mai rauni ba dai a yanzu kashi an kawo wannan abin doka kuma da amma amma da ne da ake da dubai ba da bace ba kawo mashin ka yi ka tuka ka kai kai da wafin kafin ba laifi bane ba darura ta kawo na kina na kawo hujja mai darura yana iya tsawafi kan saman wani abu mu da kan zuba ta ba za ka zan ba ba ba da kuɗi ko ko wani abin hawa babu amma ga mashin yanzu ga wani wani wani kura ta kura zan yawa da wani abu ake ɗora kasa maka makara makara a ɗora ka ana wata ma an waka yi mutarwa ya goce kwado na goce aka yi kwado ma shi da gabashi maka gaba ne to amma za a ka abu akwai wurin tsawafi na musamman da ake yi na wannan mota ta hawa hamma akwai da kai kanka kaukaka kamata ka yi gudu ka rage in ala ka ci gaba an baka eje ta yadda motar akwai wani ake zai ga ta yadda kai da kai kai kawo ka kada dai Allah ka sauki kuma da mun dai ba hana ba manzana ba da dama a yi a sama ta ce haka manzana gaya mun da na mai jayen man lahiya ya ce fatufi min wura'in nasu ki yi tawafinki daga bayan mutane wata kina sama ta ce fatufu rakibatan ba'ini haka na yi tawafi na ina sama ragunina ina tawafi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina idin yusalli ila janibul bayt Allah manzana yana sallah da kan shi da mutane kariya jagorancin sallah iya sallah da mutane a gefen ɗaki ya karanta wa tsoro ta musu na ta rike surar da yake karantawa wannan shi ne na matsala ta kenan na tsawafi a sama kuma wannan ruwaya bayan bukhari musulun ka bayan imam malik haka imam bukhari ya kata haka imam musulun ya kawo ruwaya sai wa haddasa ne an malik an abu zubair al-makki أن أبا ماعد العسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء وقال عبد الله بن عمر إنما ذلك رقدة من الشيطان فاغتسلي ثم استسقري بثوب ثم توفي abinda yake wannan ruwaya cewa shi abdullahi bin sufyan ya ce yana zamane tare da abdullahi bin umar fajatu mu'atun tastafti sai wata mace ta zo tana neman tana fatawa ga wa abdullahi bin umar ga abin da ta ce fakalata ta ce wa abdullahi bin umar inni a kabalta urudu a nadun birbet na tunkaro da nihin zan yi tawafin ka'aba hatta idan kuntu idan masajin sai da na zo kofar masallaci harkatu jima sai jini ya keto mini jinin haila ya same ta faraja'at sai na koma ta bar tsawar hatta zahaba dalika anni har wannan jini ya tsaya summa aqabaltu hatta idza dabala masjid na sake dawowa da na dawo ma yayin da nazo gaba da kowa harqatu dima sai jini ya kice mun kuma tace faraja'at na sake komawa hatta zahaba dalika anni har wannan kenan jini ya sake tsayawa sun ma'akabar da na sake dawowa hatta iza kuntu inda bar masjid sai yanzu kuma daidai gaba da kowa harakatu dima sai jini yake ci haka yana hasu shi yasa ana abdullahi bin umar ya ce masu inna maza rakadatun wannan wani bugu ne mana daga shaidani yake bugun wannan jijiya taki don mana ya hana ki ibada ya shagartar da ke da jini shedan ne kura ta haka manta da shi ba jinin haila ba ne ba ka tasiri da zama tafiye ki yi wanka ki yi kunzugu san kunzugu yara ba san kunzugu ba kunzugu sun san kusan kushko kush sun kushi wajen sun kushi kun su kushi a da ake shirin su ba kushi sai a yi sa zan ya sa na mata mata suna jini suke sa ko masu illa da ta zubo wani abu ya sa wani tsumma wani za a iya sa shi a ɗar masa ɗan ciko a nan ya sa shi a gaba ya ɗarme kun kamar kushi a zaka kun kushi na yanzu to suna su mata sa wani zanzane haka ya liƙe gaba da shi ya ɗarme a tsaka kuma kenan bai jinin bai zuba ƙasa za ka shi za ka da tijaz su san ba wannan abu da ake samu su to yace kenan ki wanka ki kunzugu mana ki sa cikuwa ki like gaban ki da wannan abu to ta tuwa su mutu kuma ki tawafin ki wannan ɗan uwa mas'ala ce asalin asalin wannan ruwaya sinadari na da rauni da ifi ne amma hukuncin hankali akwai na mace tana da jinin jinin sihada bai halatta ta yi aikin haji bayan ta sallah inda jinin shi lahiya ne wanda abin da ne ba wani ko da wani ruwa kanta ba ta hanyoyin zaman suna tabbatar da cewa mace mai jinin istihada tana iya sallah da ya komi mijin majalinta haila ce take hana aiki na ibada na tawafi da sallah da wani aiki na ibada amma jinin cuta wannan bai hana ba matsala kan shi sai يتي وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراحقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع قال مالك وذلك واسع إن شاء الله لما نسكيني ضد رواية زوغا شي سعد تنا دروني أما كمش هكا يكي kuma ba wani matsala kan hukuncin kamar da malikin ke tabbatar da shi me magana da sa'ad bin waqas cewa sa'ad bin abi waqas abin da ke kasan hadisin kana idza dakhala makkah murahika in yazo makka manan kamar lokaci ya kure misali an mutu arafa misali rana arafa ya shigo makka in yace ya guri yace ya tsaya ta wafi waye sai can arafa za ta wuce shi kamar ya zo wuri a kure kamar da jirgin yawo suke yi zaka shiga jirgin yawo a ta yawo da kai ta yawo da kai a zo da kai ƙarshen lokaci an ka ce kai wasa za ka tsarafa ta irin wani halin zai wakana irin wani sauka daga ka to abin da shi sa'ad an wuri ya ƙure daga ya zo harajin ila arfa sai hutu bai tsaya bai tsaya dawafi na shigowa makaranta a kun sai hutu tiyar kai tsaye ya wuce kun na arfa shi ne harajin ila arfa kabla ya tumbur bai ka hanyar dawafi da ka'aba sai ya tafi marwar kai ne sai ce fara arfa za a ce alhaji arafa in ta wuce ta wuce ga arfa annabi ce alhaji arafa jiko haji arafa ce dole haji haji da annabi za su ce annabi ce dole tsaya tare da mu a arfa ya zo garin musulfa ya samu haji kenan wannan dan gudun kasu gaba da duk da kamata a tare ya yi tawafi ya je kaza kaza to amma eh ce wuri zai kure kai da zai wuce kura sai ka ta hilin arfa shi na ka ta duk wanda ya shiga hilin arfa a ranar arfa shi na ka ta shi ne wuni da yake bi ma dare da yake bi ma wuni wuni arfa da dare ya ake farawa ka yanzu zai zai muna laraba yaushe ne daren laraba daren alhamis yau ne muke daren alhamis alhamis da ayin daren da ake wuninta daren juma'a yaushe ne kuwa sani alhamis da daren juma'a ko wunin kuma wunin juma'a ne daga nan ta haɗa akwai wani zubu to amma ce wuni wanda dare yau da ke biyan wuni shi wunin arfa daren arfa ita arfa haddarar tun da sahe haddarar ta iya alaƙa da ita ta duk wanda ya shiga arfa ka yi ketowa da fitar ka shiga arfa ka samu kasar mai inda ka shiga arfa ko a balangana kai ka ko a balangana suna kai mutum a cikin ambulansu ba sai da ruwa ta kariya ko wani abu ta da yi a cikin mota ko mota ta musamman da aka yanzu akwai motoci na musamman da aka samu tun a cikin a kai da cikin arfa a tsaya da kawai an tsaya kwano aka ɗan iska lakwai aka jima ko ya yi kwana illa abin da ake magana wanda yake cikin arfa an hana ya huto sai bayan rana ta fata wanda yake cikin arfa ake magana amma wanda ya makara duk lokacin da zai iya shiga cikin arfa da ka shafi kare da ka zo da yayin fari dare sai da ka ka tsaya kurum gan shi kenan babu shaddan ya kayan awa kaza sai kuma kayi aya kaza kurum ka shiga in dai a cikin ka asaba ta ka sa aka a cikin arfa kurum ka samu arfa sai kai kwana gurka dawo ka dawo musu ne gurka to nan kenan nan sa'ad ibn abi waqas kenan abin da kamar labari kenan yana haka sai huce kai tsaye ga hanyar sa'ayi da ya tawafi sa'ayi sai huce ya zama sun mai tsoho ba da an yarje bayan ya dawo su kuma sai tawafin shi na ya fada ya sa a yi shi ke na kare ƙwada malik malik ya ce bayan kare labarin ya ce wa zalika wasu insha Allah wannan akwai dama akwai rawa abin gina haka tana yi wa ba laifi ba shi malik ya ce na ke fi ma malik don ka ko a malikiya ba laifi ba ne ba haishi ta yi ya ce wasu ilan malikun هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك نعم أبدا أكوى أكتش أبدا أكوى مالك تنبيع كانتوى هل يقف الرجل في الطواف بالبيت بتنيا طوافي نكعبة زيزو يرك هيرة دولة أشكل طوافهم sauran ka nawa a sanar ta mun kare maka guri kaza maka zuwa kaza nan ka kakkaka bace ba shi ne ma tawafi shin ya halitta ka tsaya ka yi magana da mutane kana cikin tawafi na ka'aba sai malik ya ce la uhibbu zalika ni ne ba na san haka kaga ce ba ya baci ba haramu ne shi ne ce bai san haka bai sanya haka dole ka hira amma ka bishi hajji sa'adu ba ko kayan kaza ka ga abin na tarci shi ne ya ce bai san haka ma bai ce maka bakaru ne ba bai ce maka haramu ne ko ta ɓaci shi ta shi ne bai san haka ke shi bai goyon bayan yin haka to duk da cewa akwai ruwa ya tabbatatta an salar salar ya ce tsawafi salatu ila an bai imam fil kalam da san ya tabbata mun da sai ya ce tsawafi sallah ce amma an halitta magana ta gagare haka manzo Allah ya ce tawafi sallah ce ta nan amma an halitta magana a ciki hadisin karban hadisin da ya yanke mana kayan ba wani matsala kenan dan kayan magana da wani ba matsala komi wannan cewa kan an halitta tawafi albayt salatu illa anna la aba fi kalam ce tawafi da ka'aba ta salatu illa anna la aba fi kalam amma yace wannan da amma da ka bar kai da jini kuma amma ka kaka mun kuma shi kuma eh kira zai magana magana kuma ta talatu illa bi khair don zai magana a cikin tawafin to kai magana ta alheri amma dai a takaice ana iya yi in taka sai yace qala malikun la yuqufu ahadun bil bayt wala bayn as-safa wal marwa illa wa ta'i malik yace kar wanda yayi tawafi na ka'aba kakka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai kana da tsarki na mai ma'anar magana ke nan tawafi musamman ina sarari na tawafi sai arwallah ta warware kenan ba a ci gabar tawafi wannan kan hujja wancan magana na muke cewa tawafi sallah ce sai dai an halitta magana ke nan sallah ce ba sallah kaga ba ka ce ko to nan matsalar da ba malaki sanyo wanda wasu ke magana kanta ba ta kokarin kokarin madogara sanya sa'ayi a wannan hukunci sa'ayi tsakanin safa da marwa bai da wannan sharadin kana sa'ayi ɗaya biyu na warware ba ta dole sai ka hutu garola inda ya kawara shi da arolaka kuma da kawafinka sai ta warware sai ka ci gaba da sa'ayinka babu sharadin arolakar sa'ayi amma na tsawafi ne shi ma akwai maganin malamai wanda suke kawowa amma dai magana da ƙarfi za ku san hadisin ba tsawafi sai da arwala shi yasa ya hana ne jinin haila ne na wasu da mata sallar da shi magana ke wannan shi ne ƙarshen mas'ala ta jami'in tsawaf wanda ganin ya kamata mu tsaya kada mu shiga rusun da nan insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته